بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء ba sai الله an ɗaukun halitta daga wajen bidiyo ثم نفخ فيه أخري فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبي وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي a bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a muna godiya ga Allah madaukakin sarki da sake dawowa da mu ci gaba da wannan karatu na tafsirin alqur'ani mai girma a wannan masallaci wanda in ba a manta ba a jiya mun kwana a cikin wannan sura ta suratu zumari wanda kuma ayar da Allah bai karanta a jiya a, an karanta ta to lokaci yayi ba a yi bayanin ta ba wanda ita ce aya ta 67 muka kwana wadda ta 68 din ce wanda an karanta amma ba ƙari bayani ba shi yasa sai aka dawo da ita shine fadar Allah madaukakin sarki wanda ita fi suri fasa da kaman fi samawati wa fi ardi wanda Allah madaukakin sarki ya karanta mana ayoyin da suka gabata a irin yanda a sammai da kasai dukansu wato suna karkashin mulki ne na Allah kuma Allah madaukakin sarki zai nannade su baki daya to shine sai Allah madaukakin sarki ke fada cewa gashi sai zai tashi a kiyama din wanda shine aka zo da wannan sigara sai ya zo da ba da sigara na fi'il limadi kamar da muka fara bayani a jiya ya zo da sigara na fi'il limadi saboda shi a wajen Allah madaukakin sarki an ma an gama ne domin ba wani abu wanda yake wajen Allah wanda ba a yi ba shi gare shi ya gama komai sai dai abun da ya rage shine dai abun da duk abun da za ka gani sabo sai dai yanzu shi Allah ya bayyana da shi ne su mu halitta mu gani amma shi wajen Allah an riga an yi shi an gama tuntuni shi yasa kaje ga cewa shu'unun yudihani la shu'unun yudihani ake cewa kullu yawmin huwa fi sha'ani ana nufin abinda Allah zai bayyana wa ba wai wanda zai yanzu zai yi sabo bane ba shi gare shi ya riga an gama komai to shi yasa zo da siga na fi'ili madi din shine wanda fi khafi suri zaka an yi busa cikin kaho ko kuma ka ce za a yi busa cikin kaho wanda ya hanka wannan busa ta tashar kiyama fasa kaman fis samawati dukkan wanda a cikin samai wata halitta Allah baki din cikin samai za su fadi su mutu shi ne sai aka din wa man fil ardi da dukkanin halitta wanda a cikin kasa su ma za su fadi su mutu illa man sha Allah sai dai banda wanda Allah ya so su kada ba za su mutu ba to kaga ashe akwai wanda ba su mutuwa kenan aka ce shi ne kamar hurul ain mata da na aljanna su ba da su za a yi wannan mutuwa din ba da kuma yaran nan na aljanna masu hidima wai dufu alaihim wiljanun mukhalladun dinnan su ma ba da su za su mutu ba sannan a aka ce da kuma irin abin da ya shafi irin mala'ika jibril da mika'ilu a wannan lokacin ba da israfilu a wannan lokacin ba sannan za su mutu ba sannan za a yi wannan busa din ta farko din ba to sannan sai Allah ce thumma nufiha fihi ukhra sannan sai a yi busa a cikin shi wannan kafo din watan ta busa ta duke nan fai za mu sai kaga su halitta gaba daya shine jami'ul khalaqi dukan halitta baki daya qiyamun yanzurun sai a gansu sun tashi kowa yana kallon wato yana dibin suna jiran me za a yi da su kenan yanzu tunda an tashi kiyama a anan ubangiji madauki zai ce wani fa fi suri za a yi busa a cikin kaho fata ya kaman fi samawati dukkanin halitta wanda a cikin sammai gaba daya za ta faɗi ta mutu wannan kamar yadda kowa da ya sani mafi yawa wato shi wanda zai wannan busa din shine mala'ika israfilu shine mai wannan busa din kuma shi wannan kawo ana cewa hanyoyi yana da hanyoyi haka hanyoyin da an gare shine kaman a duk rayuka gaba ɗaya duk na halitta duk rayukan na duniya gaba ɗaya kowace kowace kowane hanya akwai rayuwa ta wani ta wata ta wani mai rai cikin wuri kowane rami kowace hanya akwai rai wata rai ciki wanda shine in zai busa din za ta shi da ya busa din sai kowa ran na kowa sai hito sai ta gaba shi ha to kaga kawon kaga girma na dai ba a san ya ka tai ba to kaga saboda haka ka kusa yanzu ko dai wani abu ne wanda za a ce yanzu kada mutanen garin su taru su kasa imai ba karami bane to ka kawo ka dai kai san dai daga ne ka kasa ba ka ce mana imai shi to saboda haka girma ga tun da kaga don rayukan duniya haka tun farkon duniya kuma karshen ta don rayukan nan wani kowanne ga wannan ramin akwai wata ran wani wurin kowanne rami akwai ran wani gare shi to kaga ne to shine malaika israfilu kamar yadda aka sani shine wanda zai yi wannan busa wanda aka ce a lokacin da zai yi wannan busa din wata shine malaika jibrilu yana bangaren shi na dama sannan mala'ika mika'il shi kuma yana bangaren shi na hagu lokacin zai ita wannan busa din wannan lokacin za a yi wannan busawa din ne to karshe to shine wanda za a faɗi a yi wannan sunni wanda a yi wannan mutuwa din a nan gashi an ce wani fiya bisuri sai aka faɗi busa guda biyu wasu malamai sun kace to busa guda biyu ce za a yi kawai shi kenan da wanda za a yi da kowa ya mutu da wanda za a yi kuma da kowa ya tashi wasu kuma sun kace a busan mata kai uku wanda za a yi akwai ta farko wadda ba ta mutuwa bace ita wadda ya hanka ta ita ce dai wadda za a girgiza duka wanda gaba ɗaya duk halitta gaba ɗaya kowace halitta za a shiga cikin watan girgiza da tsoro kwarai da gaske wanda a wannan lokaci ne wanda ake cewa kamar duwatsuna din nan wasiratul jibal a lokacin da za a tafi da duwatsuna su kashi kenan da irin abin da shafi rana da ake magana ta ma za a ce da ita da irin izar shamsu kowai da din da irin tawarwa izar nujumun kadarat da wa izar bihar sujjirat din nan lokacin da aka yi wannan busawa ce wanda ba ta mutuwar ba shi ne wanda ake cewa duk waɗannan abubuwan za su faru wanda lokacin mutane suna da rayuwa duk ba a mutu bane amma da za a yi wannan shiga cikin wannan halin na firfici da tsoro da za a shiga ciki wanda aka ce lokacin da zaka ji Allah yana cewa tazhalu kullu murbi'atin amma arda'at wanda duk wata mai ba dan dan ta nono saboda tashi hankalin ma ji wanda ce ba ba ma tashi ta kai shi yaron ba haka sai da uwa take da da da sun yaro jaririn ta bai shan nono a ce za ta jefar da shi ta hatamance da shi ya kaga ba karamin musiba bace to sannan shi ne za ka ji ana cewa wata zahu kullu za ta hamlin hamlaha wadda ada ciki ko cikin bai isa haihuwa ba haihuwa ta zace saboda tsoron tashin hankali a yan san dama kocin tsoro yana sa sai ka ga misali mace ta sauran haihuwa ko tunda ka ga sau da yawa wani lokaci an ka samu wani tashin hankali ga gari haka sai ka ji a ce mace ta haihu amma lokacin haihuwa ta bai yi ba to duk irin wato ka ga shi wancan tashin hankali wanda yake ya wuce wancan ɗin to shi ne wanda duk haka nan za ta faru shi ne kaji Allah ke cewa wataran nasa su kara ko mahun bi su kara walakin na azabar lai shadid za ka ga mutane kamar ana maye ne kamar kowa ya sha abun maye ne saboda tashin hankali ne ya gigita da al'umma za a shiga cikin wani hali amma mutanen kuma ba a sha komai na maye ba amma kuma za a ga ana jin wannan kamar maye ne wannan shi ne za ka ji a wani jin wani kirki cewa inda zarzarata sa'ati shay'un azimun girgizar nan tashi alƙiyama abu ne mai girma wannan ne shine aka cewa su ne suka ce wannan musa da aka rufe ta farkon wadda ba ta mutuwa ba to suka ce shine a ta farko suka ce Musa ta duk ita wanda za a yi wanda kowa zai mutu wato duk bayan an gama wannan din gaba ɗaya ne sannan sai a yi wannan ta mutuwa da ita kuma wanda an kai wannan ta mutuwa to shine wanda dukkanin halitta gaba ɗaya za a faɗi sai a duka mutu din baki ɗaya aka ce idan aka faɗi aka mutu masu rai kenan su kuma sauran waɗanda suke cikin kabari waɗanda a kasan akwai manya waɗanda cikin kabarin su ba su rudurge sun ka zama kasa suna da rayuwa ciki ko kamar annabawa da masu kuce suna da rayuwa dama mutuwar annaba ba irin mutuwar kowa da kowa bace ba kamar yadda zo hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-anbiya'u ahya'u fi quburihim yusalluna yace su annabawa dukkan su rayu ne suna ma yin sallah cikin kabarburan nasu din to sai aka ce su ma kansu wannan busar da za a yi su ma sai sun so ne din su ma to shine wanda ana cewa amma dai annabi Musa shi kadai abba zai su shi kawai saboda shi ya riga ya tashi ai ka san lokacin da yace yana son ya ga Allah madaukakin sarki rabbi arini anzur ilayka ko da yace to sai Allah ya ce masa lan tarani walakin unzur ila aljabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakkan wa kharra musa sa'iqan to saboda wakar wasu zai saboda shi wannan abin da aka yi ya faɗi ya wannan sumar to shi yasa shi ba zai wannan din ba a cikin kabarin nashi ba to shi ne wanda ake cewa za a yi wannan busa da ta biyu wanda dukkanin halitta za a zo a yi wannan faɗuwa da wanda kowa zai mutu shi kenan to sannan daga baya sai kuma wanda za a yi ta ta ta wata tashi din kenan wanda za a yi busa ta uku kenan ta tashi wanda ita kuma ita ce wanda za a busa wanda duk halitta kowa zai tashi gaba ɗaya wanda an da cewa tsakanin wannan busa wanda aka yi aka mutu da kuma wanda aka tashi din to suna cewa watan a ita za a kai kusan to yake ya zo ne a lafazin hadisi cewa 40 amma hadisin bai ce kwana 40 ba ko kuma wata 40 ko kuma shekara 40 ba iyaka dai malamai da suke ta ishadi na cewa wasu na cewa shekara 40 ne wallahu a'lam dai to shine wanda ana cewa sai an kai wannan shekara 40 din lokacin da kuma ake cikin wannan shekara 40 aka ce za a yi ta yin ruwa lokacin ruwa ne za a yi wannan dukkanin shuka a wannan ciyawa za a cewa abin da tsire-tsire dai hakan gado za su mutu za su yi kyau kuma sosai da gaske tunda kaga lokacin duniya ta samu taki da ko duniya an mutu kaga duk wannan an karo an duk an rubi kaga an zama taki kenan kaga duk ciyawa kenan ta samu taki wanda za ta wata yi kyau sosai da gaske to aka ce to sannan daga baya sai a wannan busa din wanda kowa zai tashi wanda in aka tashi sannan sai a ce zuwa wurin hisabi kenan to wannan shine abin da ake magana cewa za a yi wannan busa din a ciki to wanda aka wannan busa to shine ake cewa dan kowa zai shine wani wani tafi suri faisa ikan fasa ikan fi samawati wa fil ardi dukkan wanda a cikin sammai da kasai gaba daya za su mutu illa man sha Allahu sai dai watan wanda Allah ya so wato shine banda wanda Allah ya so su ne wanda ba za su mutu din ba wato shine kamar yadda muka fara din shine kamar su matan na aljanna da kuma su a watan masu hidima yara masu hidima da cikin aljanna su da ba kuma yara masu hidima dama can ne za a halice su kutan wai saboda don ɗaya kurin kai ɗan aljanna dai ka ji daɗi za ka ji abin da Allah ke cewa kuma hasib ta hun lu'ulu'an makamu yake cewa su ɗan yaran kyawun su kamar lu'ulu yake su ɗan yaran kawai ɗaya za a yi mana su ne insha Allah don ɗaya masu su yi mana hidima ciki to shi ne ake cewa to kamar lu'ulu to nan malamai sun ka ce wai wai ɗan yaran ne masu maka hidima su aka kawar lu'ulu balle kai mai gida kenan shi mai gida kaga ba masu aka kyau ne ba kenan su kyau su kamar lu'ulu kaga balle mai gida kenan to shi ne aka ce da su kamsu wannan busar za a yi su ba da su za a yi wannan mutuwa ɗin ba sannan da kuma irin shi mala'ika jibrilu da mika irin israfilu wanda su kama an ce wannan busar ta farko ba mutuwa za su yi ba tsakanin wannan ta farko ɗin zai da sai ne za su mutu ɗinsu domin a lokacin da aka zo sadda za a yi bayan an yi wannan busa ɗin to kowa ya mutu ɗin wannan ta mutuwar to duk bayan an yi wannan mutuwar gaba ɗaya to mala'ika maza ubangiji madaukakin sarki zai bayan an gama wannan busa kenan zai yi zai kira shi mala'ikar israfil kenan mai busa kenan idan kira wasu zai tambaye shi to yanzu dawa dawa sun ka rage akwai sauran wasu bako dai to shine zai amsa ma ubangiji madaukakin sarki ya ce lalle akwai waɗanda suka yi saura waɗanda su an musu mutu din ba kamar yadda muka faɗa cewa shine waɗanda ba za su mutu farko din ba shine watan kamar shi mala'ika jibrilu da mika'il da shi israfilu to shi ne zai ce masu ilalle zai gaya ubangiji wadda sarki akwai mala'aka jibiru shi ne mutu ba da mika'ilu sannan da kaskantaccen bawan nan kai da kenan ma'ana shi kuma sai kaskanta da kai misali shi kuma kaskantaccen bawan nan shi ne mala'ikan mutuwa to mu wanda saura kawai to shi ne sai ubangiji wadda sarki zai ce to ka karɓo ran a watan mika'ilu da shi ma shi ma za a karɓi rai sannan shi ma mala'ikan na israfilu din shi kai na ɗin kenan sannan sai Allah ce to kai ma shi ma ya bada na shi ma shi ma ya faɗa ya mutu shi ma zai mutu wanda aka ce haka za saboda dama manyan mala'iku ne masu girma kamar yadda ka san irin manya manyan duwan tsunan nan haka haka za su faɗi aka ce subhanallah to shine aka ce bayan don an yi wannan ne ya to karshe kaga abin da ya rage sai mala'ika jibiru kenan to shine mala'ika jibiru Allah zai tambaye shi cewa to yanzu waye rage ciki to shine zai kira ni ga ubangiji madaukakin sarki tabarakata wa ta'ala ya zal jalali wal ikrami a wajen hukar baki a da'im ya fi yana cewa ubangiji girmanka ya ɗaukaka girmanka ya ɗaukaka wanda fus zatinka shi ne wanda yake zai wanzu za haka ga wajen bilirun almayyitul bani mala'ika yi ai matacce ne suna ne ma matacce eh saboda haka haka zai an samu ubangiji suna ne sai mala'ika yi wanda yake matacce ma ne ƙarar ya ma riga ya ƙare to sannan sai Allah ya ce mai to kai ma mutuwa za ka kai ma faɗi ka mutu to shi ma sannan sai mutu wanda aka ce shi kuma lokacin zai faɗi a yana watan fuka-fukai ne misali suna bugawa hakan nan yana subhanaka rabbi tabarakata wata alita ya zal jalali wal ikrami to lokacin ne shi ma kaga yanzu an gama ba kowa kenan to a lokacin ne ubangiji madauki sarki zai rika cewa liman lil mulkul yau ina wani mai mulki aka kanan duniya masu mulki suna ganin suna takama da isa da ji su ne kaza saboda haka kaga a lokacin ma zaka ta gani ana yi ma mutane wani lokaci ai mulki na kama karya ba ko ta inda za ga ana rasa zalunci da sun adalci da sauran abubuwa wurin nan Allah da shi na wani mai mulkin da ba mai mulki da kaga nan duk komai sauran mutum bai sai ya ce gashi ba dan ba ba shi da mai wadi balle mai ansa to Allah zai asa maka shi yana cewa lillahi alwahid alqahar saboda haka mulki gaba ɗaya yana wajen Allah madaukaki masarki wanda yake makadaici marin jayi din nan ya wannan shine abinda zai kasance kenan bayan dukkan kowa ya mutu to sannan sai ayi wannan sai Allah ce summa nufi hafihi ukra sannan sai a sake wannan busa din wato kenan kamar yadda muka faɗa kamar bayan shekara 40 din kenan bisa ga wata magana kenan to sannan shine za a zo ayi wannan wanda ake cewa amma ana dabda kusa da za a yi wannan busa wata tashi din sai aka ce za a yi wani hadari wanda shi wannan hadari shi kuma zai yi ruwa wasu ruwa masu kabri haka ga masu kama da mani haka wanda wasu kuma wani tada halitta ne za a yi kina bayan duk waɗancan da aka ce an yi na baya wanda su kuma na tsaye-tsaye ne waɗanda su kuma na tayawa ne wanda za a zo sai a ga halitta ɗin in za a tashi aka yi wannan busa na tashi to sai a haka za ka ganin mutane ana tafi zuwa kamar yadda ka san fari kamar irin inda mana ta yi ai kaga ga ramu inda sun je ko kaga za a ta gani ana taitowa wani saman wani wani saman wani to haka nan halitta za a to saboda ga ka'ida akwai inda za ka isko wasu kaburbura ba ma guda ne aka ga wuri guda ba an yi kabari ba ma guda ba ga wuri tun da tun farkon duniya kila ma kamin ku zauna na wajen ayan wasu mutane duk kaburbura saurayi ko kuma yanzu kun ka tukun ka zauna sai kun ka ƙaro wasu kaga an rufe wasu wasu saman wasu kenan to shine a lokacin za a yi wannan wanda za a fitar da duk wannan halitta da kowa ya fito baki daya to shine wanda zaka ji Allah ya cewa ya kharju min al-ajdasi ka annahum jaradun muntashir za a fito daga cikin kabari kamar yadda ka san fari duk an watsa fari hakan nan fara ka san irin ta zo din nan da yawa birji din nan to duk haka na halitta za a ta fitowa to kowa da sannan zai fito shi kenan sai a zo a fita wanda yan an bayan an tashi nan an fito to sai waɗanda an masu imani masu aiki na kware to kowa za a kawo mai abin hawa wanda zai hau inda za a ta can wurin taro masu imani da kware mutane kike sukan ba ba ba kasa su tiya wasu su zau sai sun saman wannan watan abun hawa ne shi da zaka ji Allah ya cewa yawma nahshurul muttaqina ila ar-rahmani wafdan za ta yadda masu tsoron Allah suna bisa ga abun hawa za su je wajen ubangiji wajen sarki sannan su kuma wannan da kafin zaka ji cewa wana suqul mujrimina ila jahannama wurida su kuma za a kora su kuma su ba ma ta hankali ba a kora su za a yi su kuma suna tafiya aka ce ma da fuska suke tafiya ne wai malama kina taka da kafa juyawa za a yi sama ne a ƙasa din da haka za su takawa da suna tafiya Allah kiyaye mu to shi ne wanda ake cewa duk waɗanda abuwan za su faru to sannan sai Allah ya ce a kai za hun kiyamun yanzu runa sai ka gan su duk a tsaye kowa yana kallon me za a yi da shiya na hisabi da tsallaka siradi da kuma shiga aljanna ga masu aljanna Allah ya sabata da mu ciki da kuma shiga wuta ga masu shiga wuta Allah ya kare mu to shine kowa zai tashi daɗa yana jiran me za a yi to shine ƙarshe za a yi hukunci kamar yadda aka sani duk wani wanda yake ya cutar da wani ya zalunci wani komi girma ne komi kalamcin zaluncin nan to shine sai a fitar da wani sakamako din to shine sai Allah madauki zai ce kuma a wannan lokacin zaka ga wa asharaqatil ardu a duk da yake anan da aka yi magana a wajen wani fiya fisur fi saka mafi samata dinan wani fi ardi wajen magana duk tashi dinan da za a yi akwai waɗansu abunan da wadda shaban ya sanar da lawananmu ya kawo ana shi tafsiri shi kuma na firiyar da tafsir a ciki wanda ya magana cewa farkon wanda zai tashi cikin halitta gaba ɗaya shi ne manzan Allah sallar salama shi ne zai fara tashi kamar yadda imam musulun ya ruwaita daga sai da na abu hurairu ta radiyallahu anhu wanda yake cewa ana sayyidu wala da adama wala fakara yau mai kiyama wa awwalu man yashaqu anhu al-qabr wa awwalu shafi' wa awwalu mushaffa ya ce ni ne shugaban ana sayyidu walad adama wala faka da ce ni ne ƴaƴan annabi adama ranar kiyama shi ne shugaban watan ɗaya annabi adama baki ɗayansu sannan ya ce wa awal mayan shaƙo an kabru ni ne farkon wanda kabari zai fara cagewa yan fito sannan wa awal shafi kuma ni ne farkon mai ceto wa awal mashaffa kuma ni ne farkon wanda za a ba ceto din to aka ce to shine wanda zai fara tashi manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallama sannan daga cikin mala'iku kuma aka ce wanda zai fara tashi shi kuma shine mala'ika Israfilu wannan bai kusa din ba to kaga in ba fara tashi ba zai kusa tashi yawa kaga shine zai kusa tashi dama to kaga in ba fara tashi ba kaga ba mai kusa kenan to kaga shi za a fara tayarwa to bayan an tayar shi ya to sannan kuma sai aka ce cikin dabbobi kuma wanda za a fara tayarwa su ko ga dabbobi su kuma aka ce burakan manzo Allah sallallahu ita ce farko wanda za a tayarwa wanda kamar yadda aka sani wannan burakan kamar yadda muka faɗi daga azu din ka san ai cewa dukkan masu tsoron Allah mutanen kirki za su hau abun hawa ne zuwa can wurin hisabi din to ita buraka ita ce manzo Allah zai hau shi yasa ita za a fara tayarwa din don manzo Allah zai hauta zuwa ga watan wurin taro din za a yi an san taro ne wanda shi don shi a ranar taro shi wanda ta shaƙi ba shi ne ranar taro wani taro ne da ake cewa ranar taro kaza kaza kaza ba taro bane wannan tunda yanzu kaga in an ka zo an kai taro na jiha ko na ƙasa misali sai a ce ai taro na ƙasa gaba ɗaya sai a ga an yi taro ya wuce hankali to shi wannan taro ne na duk duniya ba za a yi ba kuma mu yanzu in za a yi wani taro misali kaga na masu rayuwa ne yanzu a yi ko banda wanda suka mutu da can baya to shi kuma ga taro ne wanda har tun farkon duniya gaba ɗaya ba da yanzu da tsakiyarta da kuma ƙarshen nata ne duk su ne za a taruwa gaba ɗaya kaga ai taro ne wanda ba a taɓa irin shi ba to shi ne manzo a salma shi ne wanda zai hawa na taguwa aka ce ita ce farko daga cikin dabbobi wanda za a tayarwa sannan kuma farkon wanda za a sanya masu tura shi kuma shi ne annabi ibrahim alayhi salatu wasalam shi kuma wato saboda kasancewar shi ne farkon wanda aka cire ma riga saboda lokacin da kafirai za su jefa shi wuta ba haka suka ba sai suka cire mashi riga sannan suka jefa shi to shi kuma shi yasa za a rawa na abun sai ya zama shi ne farko wanda za a samu sutura shi kuma ta aka tashi tashi a kiyama din a wannan yana da cikin umar bukar shi roce shi sannan bayan wannan kuma a ya ce kuma farkon wanda za a sanya ba sutura riga amma ta wuta shi ne shi ɗan shi kuma shi ne farko wanda za a samu shi ɗan riga saboda shi ne wanda ya kusa a cire rigar ta shi annabi ibrahim sallallahu alaihi wasallam shi wuta ko to shi kuma shi ne farko wanda za a samu riga ta shiga wuta din wannan an same ta na ci balbal sannan jama'a ta za su bi shi baya kuma yana ya su bura ya su bura su ma suna bi suna cewa ya su bura hu ya su bura hu to haka ne za su zo a shi shi dan kenan zai tafi akan watan saboda kasancewa yayi ma annabi annabi Ibrahim haka ne to wanda karshe shine zaka ji Allah ya ce mashi la tad'u subura su a subura wahida wa da'u suburan kathira ai ba halaka guda zaku kira kace ko kira halakoki da guda haka za ga mashi shi dan shine la tad'u yawma suburan wahidan wa da'u suburan kathira to sannan ya ce bayan wannan kuma a farkon wanda za a fara yin hisabi shine annabi nuhu alaihi salatu wasalam wai shi kuma saboda shine farkon manzanni kasan bayan annabi adamu ya wuce to daga nan duk ana tabbatar Allah ne ba shirka ba komi ba a bauta ba gumaka to daga baya ne lokacin annabi nuhu ne sai mutane suna bautar gumaka to karshe sai Allah ya turo shi annabi nuhu din saboda su an ce waɗansu mutane ne aka gari su mutane kirki bayan Allah ne na kware sai ya zama suna bautar Allah to sai guda ya rasu cikin su da ya rasu sai sun kai shawara suka ce to aiko ya kamata su yi wani mutum mutumi haka bai kama da shiya wai domin in sun hagan shi su rika iya kewa da shiya haka sun kai shawara to sai an kai shi mai kama da shi sun ka aje shi nan inda suka yi ibada kuma su biyan ne aka ce bayan ana nan ana nan kuma sai guda ya ƙara rasuwa shi ma ciki da ya ƙara rasuwa shi ma sai har yanzu shi ma dai sun ka sake shawara cewa to ai shi ma ya kamata a yi mutum mutumi shi ma ya shi mana sai a aje da haka nan da haka nan dai har guda biyar din sun ka rasu kowanne sai an ka wannan mutum mutumin nashi sai an ka aje nan na cikin inda suka ibada ne to ana nan ne bayan an ɗauki dogon lokaci sai mutane su suka bauta ba Allah gaba ɗaya amma ko da an kaji sunan wurin ba su suka bauta ba an gane su dai matsayin ɗaya kewa da sun kai su to shine sai bayan lokaci ya tsawo zuri'a su gaba ɗaya sun babbauta Allah duk duka to shine sai shi dan ya zo shi kuma ya samu su wasu wasin cewa to ai ku me yasa za ku zauna ba ku bauta komi su kuma su suna tunanin to amma me za su bauta ba su ba san wanda za su bauta ba tunda ko Allah ba sani ba su gaba ɗaya abu ya yi tsawo har sumanci da Allah ba san shi ba gaba ɗaya to shi ne sai ɗaya shi ɗaya ce masu aikun ga allolan uwayen ku da kakannin ku ga sunan cikin wani ibada ta kuɗi ai su sun kai bauta ba shi kenan sai aka zo ana bauta musu shi yadda dalilin aka shi ne farkon wanda aka fara wannan shirka din to sai Allah ya kawo su annabi Nuhu ya ce ya zo ya gaya masu waɗannan da suke bauta waɗannan ba su aka ba su Allah ba su ne za ka ji cewa yanzu su mutu suna ce masu qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna wuddan wa la suwa'an wa la yabusa wa ya'uqa wa nasra sunayen waɗannan mutane da ke cikin jama'a wuddan yahusa ya'uka da kuma yahusa da nasara to shine waɗanda guda biyu kenan wala sunan alatan guddan wala suwa'an wala yahusa wa ya'uka wa nasara to waɗanda sune guda biyu din to shi yasa sai Allah ya koshi annabi Nuhu eh wata ran tawaje wani ce waɗanda ne da su su asalin hoton ne shi bare da akai wai hotuna waɗanda ne da an kai ne shi asalin hoton ne shi bare kuma ga ana yi ana ta ana ma'ana wai shi yana son ya bata wanda ya kawo ci to shi matsala hoto kaga in kace zaka zo ka ce ai shi hoto yanzu da ka san ya shi cikin dakin ka zan mushriki ai ko kowa mushriki da mushrikan suna da yawa kan da dai kam to da su dai in siyasa ba shiga aljanna kam kaf a to ba ka ta sauran sunan ga sunan ba ka ce ba ko mutum ya sa ɗaki ne sakuwa gida ne sakuwa shago ne ko ina a ga magana ta ƙare kenan kuma kila ma in ka bincika shi yadda ɗan ɗana yana sa hoton na kamar na siyasa ta shi ne shi kenan sai a ce sunan mushrikai kenan da sannan kuma shi kuma ai yana da wahala rayuwar yanzu ka ce ga wani mutum goye mai da hoto ba da tunani don kin sai ka bincika na da akawun ya za a yi guda shi ba da hoto ba sai ka bincika duk inda wasu wasu program wasu abuwa sun hito kan gana gane da su gaba to kuma sai an ce kawo hoto to kaga ko ya ce bai da hoto ka san dai ba a yi da shi ya kare kai to in ko sai ka ce ka gano da shi ya shiga sannan uwa uba gaba ɗaya gashi nan ina ganin za ka sami shi da hoto har da na kafure cikin aljibure yawwa tun da naira biyu har naira dubu ba kawai da bai da hoto wallahi kuma har da sallah ya kai da su cikin aljibure ko to ka gani amma ba shirka bane wannan ba matsala amma dai ni inda sana malami na shine da shirka an gane kaga abu akwai su zuciya ciki da saboda haka wannan shine dai a su waɗannan mutane to shi shine farko shi annabi ruhu din kenan wanda shine a farkon manzali to shi a dalilin aka ce za a watan a shine wanda za a fara ba hisabi sannan bayan shi annabi ruhu din ya zama an fara mashi hisabi a to sannan kuma sai a an ce kira shi za a shi annabi ruhu din saboda zaka sanin irin tashin hankali da girgizar tashar kyamar wanda yake wato an ka ce in ya zo haka zai zo jiki ne yana rawa buwayu ne har suna karo da juna saboda tsoro da hirgita wai su da annabi manya hauki na ma subhanallah to shi da aka ce zai zo tsaya gaba ubangiji ko dauke sarki wanda za a yi wannan din sannan aka ce kuma farkon abinda wanda za a fara dorawa bisa da skeli shine kyakkyawar dabi'a kyawun halaye kasan da ma su ne manyan abubuwa kuma da su ne Allah madaukakin sarki yamma manzo Allah sallama jinjina cewa wa innaka la'ala khuluqin azim kana bisa ga manyan dabi'u na girma kuma yake cewa inna ma bu'istu li utammima makarim al-akhlaqi ni Allah ya aiko don in cika manyan manyan dabi'u shi yasa na mako can in ka ga mutum yana da kyawawan dabi'u to alama ce ta cewa shine mai yana bin manzo Allah sallama din wanda ya kamata amma wanda ba ya bin manzo Allah to da kaga mutum mai kyawawan mai miyagun dabi'u miyagun dabi'u an kace miyagun dabi'u kaga yawa gare su dan kace kuma kyawawan dabi'u su ma yawa gare su ga sunan da yawa dan ka ce cewa misali ga sunan kunya mutunci da da duk dai abin da za a cewa misali ga sunan dai misali suna da yawa in ka dawo su ma bangaren miyagun da su ma suna nan da yawa ko kin yin addini da ƙarya kazafi da cin naman mutane da abuwa dai ga sunan duk kan suna ciki to su za a fara aunawa da an zo an kawo na aka gano akwai miyagun halaye da yiwu ciki to magana ta kare Allah ya kiyaye mu sannan sai shi kuma duk wanda za a fara mai hisabi ga mutum wanda za a fara musu hisabi shi kuma shi ne shi kuma sallah wannan kowa ya san shi a hadisi goma za a sallah tabbata da aka nan cewa farkon abin da za a yi mai hisabi da shi ya sallah in ta yi kyau shi kenan za a karɓi sauran ibadu in ba ta yi kyau ba kuma ba za a karɓi sauran ibadu ba gaba ɗaya shi yasa in an ka zo sallah ta yi to shi kenan in an ka samu wasu sallolin sun yi duk ya cika su da kyau lahiya lau magana ta karɓi sauran ibadu gaba ɗaya za a karɓa sauran kuma waɗanda abin da ibadu waɗanda mutum ya yi in ba sallah ya ci ko ba ta yi kyau ba to ba magana a karɓi ita kuma wannan sallah ita mutum sannan ko bayan wannan ya ce mace ita kuma farkon abin da za a mata hisabi shi ne sallata sannan da biyayya ga mijinta ta an ka samu tana sallata na biyayya ga mijinta su ne farkon abin da za a fara bincike ta an ka same su lahi a rantu shi kenan wannan shi ma da kyau kwarai da gaske a ce mata suna kiyayewa domin shi rashin biyayya ga mijin nan to da ma akwai haɗari gare shi domin duk mace ko da za ta yi ta sallah da menene amma matsala ba mutunci ga mijinta ko kaɗan rashin kunya da rashin ladabi da rashin girmamawa da rashin abubuwa dai ga sunan dai to wannan ibada ta tafi akwai haɗari don ba lallai ne sai karɓuwa don za ka jima a kowane hadisin da yake tsoratarwa ko da ke cewa wata in mace za ta gaya ma mijinta mummunar kalma irin wannan ko irin ni ban taba ganin wani alheri ban taba samun wani alheri gare ko kuka zaka za aka ce duk ibada ta ba ta rubuce gaba ɗaya to kaga ta yi shekaru tana ta azumi a cikin wace take sha kaga abin bai ba kaga abin da ya kamata lalle yana da kyau mata a kiyaye in ana ibada to kar mace ta dauka nan tana ibada shikenan kuma ai dada ko ba ta biya ga mijinta ta shiga aljanna ba haka bane sai ta hada da biya ga mijinta sannan za ta shiga cikin kamar yadda an ka sani kuma mutum kuna da biyayya shi ma yana wato ibada to ya zama yana biyayya kuma ga iyaye ne shi ma in ba ya biyayya ga uwaye ne shi ma haka akwai wani hadisi shi ma mai tsoratarwa wanda shamsu dini zahiri ga kawo shi a cikin alkabair nashi wanda yake cewa watan fali amadul aqu ma sha an ya'mala falan yadkhulul jannata wai wanda ba ya biyayya ga uwaye ne duk abin da zai aikata na ibada ta yace bai shiga aljanna kaga akwai hadisi ko to duk waɗannan suna da muni kwarai da gaske don haka shi yasa da mata da matu iyaye dole ne zama ana ana biyayya din to sannan za a karbi sannan farkon abin da za a yi hukunci shi kuma na hukunci shi kuma zubar da jini wanda ya kashe wani wannan shine farkon abin da za a misali shi kuma gare shi na bangaren hukunci kenan na hukunci wanda kaga yanzu kaga shi na yanzu abu ya zama shi kuma mai arafa yanzu kaga irin yadda rayuwa ta dan adam ta zama da arfa wanda ma yanzu sai ka isko rayuwa ta dabbobi ma ta ma hidarja ne can da wurin shekarun da sun foce sai ka gama ɗan yara yawo aka ana bugun kadangaru ko amma yanzu ba a gana ana bugun su amma yanzu ana yawon kashe mutane ko cikin gari gari kawai ɗaya a isko gari ba kada ba da suka kaji an ce an zo an kama su hari an kashe mutum kaza an yi kaza ka gani abu ga sunan to shi ko rayuwa guda ɗaya mutum ya kashe mumini mutum guda ɗaya mutum ya kashe to Allah ya tanda mashi musibu kala kala kamar yadda zuwa alkur'ani da Allah yake cewa mai yakatu mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban alim Allah yake cewa duk wanda ya kashe mumini mutum guda to wannan mutumin sakamako ne wutar jahannama ɗaya kenan sannan kuma Allah ya hushi da shi sannan Allah ya tsine mashi kuma sannan kuma shine a khalidan fiha kuma zai dawo ciki kaga na hudu kenan na biyar kuma Allah ya ce wakar da balaba arewa wa'adar kuma ya tanar mashi wata idan azaba mai girma kuma duk bayan waɗannan ne to kaga shi yasa amma yanzu kaga yanzu an kame da abin kawai ba wani komi ba kawai kashe rayuwa shi kenan a tare mutum ɗaya ka ji an ce a kashe Allah ya kare mu to saboda haka za a yi hukunci a kai ne sannan aka ce farkon wanda za a ba da takardu ne da hannu ne na dama shine sai da na umaru radiyallahu anhu shine farkon wanda za a ba littafi ne takardu ne da hannun dama sai sahabbai suka ce manzala suka ce manzala shi ina abubakar to kuma a ce sai da umar shi ne wanda ba za a fara ba ya ce a to ai shi sai na abubakar tuni shi yana ce ya rade zan sun wata yayi tun kami a tashi ba sai na umar ai shi ya riga can malaku sun wuce ana can tare da mutum tuni yawa kaga shi an riga an shiga kenan da zai sashi saboda haka farko wanda zai shiga aljanna shi ne sai na abubakar shi ne radiyallahu anhu sannan farko wanda zai shiga aljanna cikin mawadata aka ce sayyidina abdurrahman bin auf sahabi manzo Allah ya zama amma mawadaci ne eh akwai kudi kwarai da gaske shi sarka ya tayi da kudi ya tayi wai su samu da ya dan rarrabe su wai abin da ya kaso ya dan samu da duk ya rage duk abin ga ka a ce a riga shiga aljanna ka gani saboda a tun da ya ji talaka misali wani bai da kudi kaga shine wanda za a yi saurin ma hisabi cikin sauki ya shige wata ya tafi ya tafi to sai gabari dai manzo dai dan rabar da su dai nan ya tarba ba su ga karewa subhanallah ta da hamadu bin aukin kenan to cikin mawadata aka ce shine farko wanda zai shiga aljanna radiyallahu anhum wannan ne su ne wanda ya shi yawai kakakashi wannan ne a ayaɗin to shi ne da waɗannan ayoyin suna magana ne akan dai abin da ya shafi watan a su a tafiya zuwa ga watan a tashi alkiyama ɗin to sannan sai allah mara girki cewa ashirkatil ardu ƙasa za ta yi haske bi nuri rabbi ha da hasken ubangijinta shi ne ina ya tajalla lokacin da ubangiji zai tajalli lifasil da ƙaura'i domin yin hukunci wa zai alkitabu za a aza littafi watan na hisabi kenan na ayyuka na bai na hisabi sannan waji abin nabi'i da za a zo da annabawa wa shuhada'i da shahidai masu shaidu mara wa qudiya bainahum za a yi hukunci tsakanin su halitta bil haqqi da gaskiya shine da adalci wa hum la yuzlamuna ba za a zalunci halitta komai ba kowa za a bashi duk abin da ya aikata ba wanda za a zalunta shi Allah ya ce wa shirkatul ardu bi nuri rabbiha kasa za ta yi haske da hasken ubangijinta wanda ka san da ma ita kasa ko can ba ga cewa da muke da ita ba wata ce sabuwa za a canzawa za ka ji Allah maɗauki gina faɗa cewa yau mutu bardalul ardu gairar ardu wasu samawatu wa bar zuri lahin wahidar kahar cewa za a canza ƙasar da samai gaba ɗaya wasu kalar da ba waɗanda ba ne ita kanta sama wata shi za a canza ba wanda ƙasa ita ma wata shi za a canza duk ba waɗanda gani za a yi sai za a tashi a kama gari su ba to shi da ake cewa wannan ƙasa tana za a samu haske wanda Allah maɗauki sarki zai sa haske a wannan ƙasa wanda za a tashi a cikin ta ɗin to sannan kuma sai aka ce za a zo da littafi wanda wannan littafin kamar yadda muka faɗa kuma jiya nishin cewa kuma dukkan na halitta ran tashi alƙiyama din mutane kirki mu'minai za su ga ubangiji madaukakin sarki ran tashi alƙiyama wanda kamar yadda aka san ana ganin rana a yanzu misali Allah za ga rana to haka nan za a ga ubangiji madaukakin sarki rana alƙiyama nan duk wani alika abba mai irin ganin su ba mai irin ganin ubangiji madaukakin sarki sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi kan ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da sayyidina Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu ya faɗa kuma malamai tun daga cikin sahabbai akwai wanda sun ga tafi akan hakanin ba shi kida Abdullahi bin Abbas din ba da ma sauran wasu malamai da suka tafi kuma shi ma wala musulman ya radiyallahu anhu shi ma haka ya tafi shi ra rabbahu haqqan bi aynin wa surati fa kullu siwa hadha wa la awradi yace dan haka ya ga ubangiji ba kake sarki to saboda haka to shine za a yi wannan sannan bayan wannan kuma kaga za a zo da littafai shine wanda kowa za a yi tiryan tiryan duk abin da mutum ya aikata yana na rubutu shi Allah ba da yana mancewa ba bai mancewa amma dai za a yi wannan ne domin kafa hujja kana musu ai bai sai da kawo maka ga abin shi kenan kuma duk ba ai wannan in kai musu don musu kaddama zai shi shi bai yi ba kaza kaza to sai gaba in in zulubin da ka aikata ne da hannunka misali sai hannun ya magana ci ilalle ni kasin ya ne kaza magana ta kare in wanda da kawahuwa ne mutum yayi su faɗa in wanda izini sun kai su faɗi ƙarshe bayan an gama hisabi an same su wuta sai da kurum ya dawo yana zargin su yana cewa ku me yasa lima shahidtum alaina me yasa kun kashe du akan mu aka samu wuta sai su ce mashi to ai an daga Allahu allazi an daga kullu shay'in to ai Allah da ka iya sa kowa ya magana shi yasa mun kai magana mu magana ta kare Allah da ya sa kai kai magana to shi yasa su ma sun kai magana din to shine wanda ƙarshe za a yi duk waɗannan to shine Allah yake cewa kuma waji abin nabiyyi da shuhada'i za a zo da annabawa da kuma shaidu wanda su waɗannan annabawa din za a zo da suwa wanda dalilin za a zo da su watan su a al'ummomin da suka gabata din idan an ka zo da suwa aka ce masu ai mun aiko manzo ubangiji ya ce masu misali ya aiko manzo zuwa gare su yi imani ko ya su an kai misali alamiya ta kuma nazirin da za a tambaye su dinan ka ƙarshe sai su ce ai mu ma ja ana min nazirin mu ba wani mai gargaɗi da tona mu kai a ubangiji wannan da ka aika mana bai zo ba bai faɗa mana ba to haka zan cewa wai can da za su gwada ƙarya fa a lahira fa wai su annabin da an kai kuma su bai gaya masa komi ba ga annabin wanda ba ne fa an fahimta wai amma su ce wai su bai gaya masa ba subhanallah to to shine wannan ƙarshe shi kuma wannan manzo to sai ubangiji ya tambaye shi ya ce to yanzu kai kana da shaidu ko san da yake shi alƙali ba ya da shaidu shi yasa to Allah shine alƙalimi mai hukunci to alƙalimi ya shiru shi yasa in ƙa'ida za a bi ta shari'a yanzu yau inda gaban alƙali wani zai mare ka sai ka kai ka kai gaban shi alƙalimi yana kallo mare ka sai ka kai ka kai ƙarashin kotu na wani ya mare ka to ƙa'ida in ka zo cewa za ka kawo shiru ba ka cewa to ana kai da gaban ka alƙali saboda shi ka hukunci ga ƙa'ida alƙali ba zai shi ba ya shaida yawa to shi yasa nan a lahira ma haka Allah zai yi din kaga iya kashe da Allah barkin zaki ko shi ya san komai din amma da haka sai ya ce manzo to kai manzo kuma shi ya aiko shi ba dan ta da kuma ma sai ce to kawo shaidar cewa ka isar da wannan sakon tun sun ce baka isar musu ba wa ashedun ka isar to shine kowane manzo da sai ce shedu ne mu wa shedu ne al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ga mu wa shedu to shine su kuma sai jama'a ta su ce haba kai ko ya za a lokacin wannan shedu mutanen da ba su yi zamani da mu ba su ba ba mu ce aka yi su ba ta yana sun ka san balle ma hasan ya an kai an kai balle ka ci to shedu to shi ne sai a tabbata sai mace eh to mu kuma abin da dalili ya ubangiji ka aiko babban manzon nan naka shi ne annabi Muhammad kenan ba sallallahu alaihi wasallam saboda ka aiko shi kuma ka zo mashi da littafi ka aiko shi da littafi wanda wannan littafi da ka aiko shi da shi ya watan ya gaya mana labarin cewa ai annabi wani ga wadai da mutane ne ga wanda an kai domin jiya saboda haka nan muka tabbata mu kuma san kuma gaskiya ce ka kawai ba abin da zaka wani wanda ba gaskiya ba a wajen cikin littafin naka to duk da haka nan akwai abin da ake ce ma tazkiya tazkiya ma'ana shine in misali kamar yanzu ka kace kotu sai ka kai ƙara sai an ka ce to ka kawo shaidu to in ka kawo shaidu din akwai sadda in ana tuhumar shaidu misali kamar ana sai a ce to kawo wanda zai shaidu wannan shaidun wannan shaidun naka din ka kawo wanda zai shaidu ne cewa ilalle mutum kiki ne shi ma ana wannan kotu ga ka'ida sai ka kawo waɗanda za su shaidu ci wannan shaidu naka cewa lalle tabbas adili ne ka zama ka rushe rushe na adili ko to shi ne za Allah zai ce wato mu kuma za a nemo wanda zai wani tafkiya mu kuma wane ne wanda zai shaido shaidu din mu kuma wanda zai shaido mu cewa eh gaskiya mun ka faɗi din to shi ne mu kuma an ka ce mu kawo wanda zai shaide mu cewa gaskiya ce mun ka faɗi sai mu ce to mu wanda a shaido mu shine Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ko Allah duk abinda maza Allah ya faɗi ya yarda to da haka an tawo magana ta kare shi kenan sai Allah ce to an isar muku da sako ku ne ku imani ba to shi ne ƙarshe kawai sai a kai su sakamakon da ya kamata a kai su ɗin to shi ne allah yake cewa a waje abin da biyu shuhara ɗin to shi ne za a zo da annabawa da shaidu mu ne a shaidun kenan al'umma za a kenan sassalama sannan cewa ko zai bayyana hundun haƙi za a yi hukunci tsakanin su kuma da gaskiya wana da adalci wanda aka ce su kafirai su ne za a yi ma hukunci ɗin da adalci an fahimta kafirai su za a yi ma hukunci da adalci amma su kan muminai za a yi musu hukunci ne da fadala ba da adalci ba yawa inda adalci za a yi ka gani an kai mana ko shekara na mutum yana bauta ma Allah yin shekaru aljanna haka sai a ce hito ko inda adalci za a yi hukum in ka shekara hamsin misali kana bauta ma Allah da kayi hamsin cikin aljanna sai a ce to yanzu kudin ka so kare ku kuma ka biya kudin hutar ku kaga da sun kare ya hita za a yi kenan to in ka shekara hamsin kana ibada to da kayi hamsin aljanna sai a ce kai to inda to amma wasu ya zama da fadala za a yi mana ba da adalci ne ba yawa to saboda haka amma su kafe da adalci ne ba a zaɓi su abinda sun kai da za a yi musu shi kenan to shine ko da bai rahmil haqqi ko mun lafi zalmun su ba za a zalunce su da komai ba sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce wa utiyat kullu nafsin ma amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun wasiqa alladhina kafaru ila jahannama humara hatta يتلون عليكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلي ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين
a sai Allah madauke sarki ya ce to duk bayan an yi wannan to shine ce wafiyat kullu nafsin za a saka ma kowace rayuwa bi ma ma amilat abin da ta aikata da kuma shine za ta karɓi sakamakon abin da ta aikata wa huwa alamu dalaiku wa huwa alamu ubangiji madauke sarki shine masani bi ma yaf'alu da abin da suke aikatawa dan ka ce a alamu a kaida kaga na tafdili ne ko sai a ce mafi sani to nan ba shi ya karbi Allah shine masani dan ka ce mafi sani to akwai wani wanda ya sani kenan bayan shi to ba wani wanda ya sani sai shi kadai saboda ka huwa alam shine masani shi Allah madaukakin sarki bi ma yaf'aluna da abin da suke aikatawa da yanzu shike da ɗarar da ma zai ranka ce kawo tun farkon rayuwa ka kashin ka ka lissafo mana irin abin da ka aikata ne kuka na zunubai ai bai yawa shi kadai don ba su da iyaka to amma shi Allah ya san su din ba amma ce suna nan to shine a don haka huwa alam bi ma yaf'aluna shine masani da abin da suke aikatawa sannan sai Allah madaukakin sarki ce to bayan an gama hisabi din an yi abin da za a ce ce wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara wasiƙar ladina kafaru za a kora waɗannan da suka kafirci bi unfin da tsanani kuma za a kora su ila jahannama zuwa ga wutar jahannama zumaran jama'a jama'a za a zo da su a za a zo da su ana kora su din shine zaka ji kalmar zumaran din a jama'a jama'a shine kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazalatuha alam yatakun ladhi to fawjun dinnan shine jama'a to shine a zumaran kenan to shine ila jahannama zuwa wutar jahannama zumaran suna jama'a jama'a daban-daban don dama ko can haka za a rika zuwa da su gumi-gumi wanda aka zo da suwa duk sanda aka sa wasu za a zo masu ya ce to ga wasu baƙi kuma kun yi za a ƙaro wasu hailu to ka san an kai waƙo wani zaka ce ai maraba ko ana murna da maraba maraba da kai waƙo amma su wani zaka ce alamar haban biku ba maraba da kudin ba eh subhanallah ce Allah ya kare mu eh to shine Allah ce innahu sarun nabi karshe bayan can su tace kuma sai a tawada kuma cikin mutane yanzu bayan an sai su tsakanin manyan jagororin in iska waɗanda a ɓatattun wanda sun ɓatar da wasu da ƙanana su zai ƙanana su cewa ai ku da kuka shi yasa nan za a gano in ka ce za ka biye ma mutum da yana babba a kan ɓanna ka bi shakari na akwai matsala sai ya ce lahara za ka gane kuma ka samu matsala ne amma ba ruwa kai da kawai da shi kenan abin da yake da daidai kawai ka bi shi yanzu na su ne waɗannan nasu nan duniya sun bi su ko su bar su ga wasu da ya misali a kan ɓanna to in an ka ce lahira nan ne kuma shi kuma za su gano ashe bin da sun kama shi gabanin su amma bisa ga ɓanna lalle sun zure don can za a yi faɗa ciki ne nan kai gani haka ya aishi kenan tun da dai ai babba ne saboda haka ban iya gane gaskiya wanda ya a'a Allah ba ruwa ne ka ce lahara ta matsala to idan aka zo ƙarshe abin da za a yi za su ta wannan kukan suna yi ƙarshe abin da za a faruwa shi ne sai su ce to ya ubangiji waɗangaren da an manya waɗangaren da an manya su sun ka samun kaɓaci ya ubangiji to a lunka masu azaba to shi ko ubangiji maɗauki sarki ka san baya da ruwa malmakin a lunka masu kuɗe manyan sai a ce to ne kullum zai ife dukkan ku gaba da to an lunka har da kuwa ɗin kaga shi kenan ayyar banan zako ayyar zakiya yau kaga ayyar banan zana na azaba da za ka gani har da su ɗin ma ƙananan duk an lunka masu shi kenan kaga da so sai jama'a ba ce ba kenan Allah ya kiyaye mu to shine za a zo su jama'a jama'a hatta idza ja'uha Allah madaukakin yake ce har lokacin da za su zo ita wannan watan wuta din to futihat abwabuha sai a sai a bude kohin nata din shi hatta idza ja'uha futihat abwabuha har lokacin suka zo to lokacin suka zo sai a bude wannan kohin din shikenan wa qala lahum khazanatuha sai ma tsaron ita wuta sai su ce masu alam ya cikin rasulun minkum shi wai ku manzanni ba zo kuwa wata ira abin nan ne na mamaki kasan su malaiku da makotan ba su ba su sabo Allah kotan mamaki suka kotan su ga mutum yana sabo Allah kuma to shi zan san bai shi wai alam ya cikin rusulun minkum shi manzanni daga cikin ku zo muku ba wanda ya tuluna alaikum ayati rabbikum suna karanta muku ayoyin ubangiji kuma na littafin alqur'ani in kuma al'ummar su gabata ne kuma na littafin su ba wa yanzilukum liqa yawmikum hadha sun ka muku gargadi da wannan yinin naku ba shi ne yanzu nukun ba su muku gargadi ba liƙa a yau nukun da haɗuwa da yinin ku haza wannan yinin da kuke ciki na yanzu ɗin ba kaga aka ce ma nasu ne ko saboda kaga sun haɗu da sakamako ciki ne ɗin to shi ne ƙalu sai dai su ce bala lalle haka ne walakin haƙat kalimatul azabi sai dai kawai kalma ce ta azaba Allah ta tabbata gare mu kawai shi kenan shi ne la'amla Allah jahannama ɗin nan shi ne kawai tunda Allah ya ce sai ya shiga jahannama wani ita ce ta faɗa musu haka za su faɗa ɗin saboda haka shi ne walakin sai dai hakan kalimatul azabi alal kafirina watan kalma ce ta azaba ta tabbata ga su kafirai din nan to shine ka gani su da kansu ne sun riga sun tabbatar an riga an yi an gama yanzu ba maganar wani abu a dawo kuma a ce wai ai gashi ga yanda za a yi yanzu ana neman wani wata mafita an riga an gama kenan saboda inda an gama bisa ga kafirci din to shikenan da wama ne za a yi a cikin wannan wuta ne sannan a bayan wannan kuma sai Allah madaukakin sarki ya ce a kila kila da fulu na قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى للمتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين
a to shine dama ko can kaga nan su ko can dama abin da za a yi faruwa ga su kin dama ko can abin da za su yi da farko su kafiran da an fara ta da su wanda ma aka musu tambaya kaga musu za su yi dama ko can ko kamar da muka faɗa zaka ji har rantsuwa su suna cewa wallahi rabbina ma kunna mushrikina eh suna rantsuwa su su su wata mara wanda ba Allah ba to karshe kuma sannan abu na biyu wata kila ga ka gani sai a samu shehu ai sun aikata ne bayan sun aikata kaga har daga bansu masu masu musu wannan shaidu din sannan abu na karshe wanda shi kenan da an gama to sai da su sallama su miƙa shi kenan magana ta gaba karewa to shine sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa a kila khulu za a ce ma kila za a ce masu udkhulu abwaaba jahannama ku shiga waɗannan kofofi na wannan wuta ta jahannama din nan khalidina fiha kuna madawama a cikin ta har abada shine muqaddirin da khuluda kuna abun kaddala madawama a cikin wannan wuta wala fata da kiyaye mu Allah ya ce wa tabisa masawal mutakabbirina wata makoman masu girman ka ta yi muni wato shi ne wanda Allah ya ce kaza ka ce ba haka nan ba kai saboda duk ra'ayinka musamman kaga yanzu a zamanin yanzu wani yanzu kamar ana cikin bin harka na su zuciya yanzu za ka ga yanzu misali ko mutum tsakanin ɗa da uba ne ne sai ga wani lokaci kowa su zuciya sai abin da gaba ne kawai shi ne adadi kowa tsakanin malamai da almajirai wasu tsakanin a shugabanni da mabiyansu haka dai za ka isko kowa kawai abin da ra'ayi ne ko shi kaɗai shi ke daidai ko ba daidai bane kuma wani lokaci ko ya gane ba daidai bane amma dai shi da shi haka ne ya kaso misali to shine ka kaga girman kai kenan to Allah ce tun da wannan din wato makon masu irin girman kai tayi muni gare su sannan sai Allah ce to bayan waɗannan kamar da muka sani da makotan sahabbai duk lokacin da an ka faɗi watan a sifofi na harkar wuta to saboda ƙarfin imani hankalin su zai tashi su gigice kwarai da gaske to shine sai Allah madaukakin sarki kuma ya kawo magana akan aljanna shi ma don su samu sassauci sai Allah ce wasiqal ladina taqaw wasiqal ladina taqaw rabbahum za a watan su kuma da aka ce za a kora su ba su aka nufin za a korawa ba irin korawa da aka ma yan wuta bace ba su waccan korawa ce ta yan mutuwar da ba girma ba arziki wannan kuma korawa ce za a yi wanda a abinda suka hawa din a kora da sauri su maza su kai su aljanna ya wato shine ma'anar korawa din wasiqal ladina a wasiqal ladina taqaw za a koro waɗannan ma'ana za a ce da su waɗannan wanda suka ji tsoron Allah din nan a ta kora wanda suka ji tsoron ubangiji su za a kora su a ce da su amma cikin tausawa ilal jannati zuwa ga aljanna zumaran su ma jama'a jama'a hatta idza ja'uha shi ma har lokacin da za su zo mata wa futihat abwabuha sai a bude kofofin da ita wannan aljanna din wa qala lahum khazanatuha sai ma tsaronta su ce masu salamun alaikum gaisuwa aminci ya tabbata gare ku ibtum watan halin kasance kuna masu jin dadi fadakuluha ku shige ta khariji da kuna abun dawoma a ciki Allah ya tabbata da mu a ciki su ma a nan an gani ma ga ce wasikal ladina taqarrabahum ilal jannati zumaran hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha in mun ka diba ayar da mun ko ciki wuta kafire da an ka ce wasiqal lazina kafaru din su kuma ila jahannama zumaran sai aka ce hatta idza ja'uha futihat abwabuha ba wa wurin sai aka ce futihat kurun nan na aljanna sai aka ce wa futihat ana karawo sai aka ce bambancin wancan futihat wanda ba wa ciki ne wai sai da sun ka zo sannan an ka buɗe din su kuma waɗangaren na ya aljanna kamin zo an buɗe aka ce abinda ya sa su yi mutum a buɗe nasu makamin su zuwa wai saboda gar a buɗe kora hayaƙi ne hisa a zaba ta ɗan rabi shi ya sa an kafa ta kulle da sai da an ka zo da suwa sannan an ka shigar da su kuma da an sanya kuma sai a bai a kulle ɗin saboda an kafa ta sake za ta ɗan wani abu na ɗan hitowa ko hayaƙi ne ko wai to gasu sauƙi fallaki a yi wannan shi ya sa aka ce shi ya sa ta aka ce ba wannan wawan ɗin wannan wa futihat din nan ne shi kuma sai aka ce wawul hali ne wato ma'ana shi ne wa qad futihat abwabuha hakika an riga alhali har an bude musu aljanna ka san da ma yanzu ko dai babban mutum ko in zai shiga mota ai kame ya kawo aka bude mai ko kofar mota ko da ya zo shiga dai zai to shi ne za a yi mana za a yi mana insha Allah da mun zo ko za mu za mu bude za mu ko sai izinin Allah ta'ala ah to shine wato futihat abwabuha kenan to shine za su masu wannan a cewa za ku dawo kuma cikin habada ko game da muke cewa wani malami ne yake cewa kai ya ce duk da ya ji ana kai riga jin daɗi a jannar ce amma shi babban abin da burge shi ya ce khaliji na fiha abada ɗin na burge shi ya cewa za a dawo ma saboda yanka ce abin jin daɗin zai ƙare akwai matsala don yanzu ko dai nan duniya kai ga wani babban mai kuɗi ya samu kuɗi amma sai an kawai gari sun haƙare zai zama abin tausayi ƙwarai da gaske zai shiga mawacin hali don kai da baka saba da kuɗin ba ka hana tsuwa haka ne hakwance don kana ai sati guda baka da ko naira baka damu ba wani ma bai bagare bai gare baka da su kuɗi sai ka teka eh wanka ka saka in ka an ka wanke ya baka ko da ka hito ka kana ce ka sai a ta ganin kana dora kana cikin jin daɗi amma baka da ko naira ne sai ko amma shi yau duk wanda ya saba da su din nan yau an ga ce sun yanke kam sun ƙare akwai haɗari to ka gani to shi yasa shi jin daɗi na aljanna to rashin yankewa shi ne babba to shi yasa Allah ce fa da kurwa khadina ku shige ta kuna abin dawwamawa a cikin ita wannan aljanna din ba yankewa har abada sannan wa qalu za su rika cewa alhamdulillah نعم شنو ما يجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قالوا الحمد لله الذي خلقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم عذر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين
a to shine sai Allah madauki zake cewa qalu za su rika cewa alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah alladhi sarakana wa'adahu wanda ya gaskata mana alƙawarin nashi na shiga aljanna ya ce mana ga aljanna aljanna kuma ga ta mun shiga wa awratana al-ardh kuma ya gadan mana da wannan ƙasa ta aljanna wadda na tabawwa muna sauka muna zagayawa a cikin ta shine na tabawwa min aljanna muna zagayawa muna sauka cikin aljanna din nan haifu na sha'u duniya da mun gaso inda muka ga dama haka za mu yi din kuma shi mulki ne ba ƙarami ba tunda ka san ita da yanzu ko dai bakin girman gare gare za a saurin taka ci ita kare ba ƙarfi bane balle abu ya yi haka nan an gane shi sa kaji alaka cewa wai za ra'aita thamma ra'aita na'ima wa mulkan kabira inda za ka ga can aljanna ya ce da za ka ga mulki da ni'ima ba karma ba to ka gani to shine an haifu da sha fa ni'ma ajrul amilina ma dalla da lada ta wanda sun kai aiki na ƙarshe na shiga aljanna sannan sai Allah madauki zai ce wata ran mala'ikata zaka ga mala'iku hatina suna masu zagayewa min hawlil arshi a gefe na al'arshi suna zagaye yusabbihuna bihamdi rabbihim suna yin tasbihi da godiya ga ubangijin su wa qudiya bainahum an hukunci tsakanin su halitta a lokacin bil haqqi da gaskiya shine da adalci wa qila za a yi ta cewa alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda shine wannan kashi wannan sura din na ta cika da godiya ga Allah wanda shi ma na wajen godiya ga Allah madaukakin sarki to shine za ka shi wannan Allah shi ma ya kawo cewa ɗan aljanna za su yi godiya ga Allah wurare ne guda shidda na farko ce lokacin da za a yi kafirai da tsakanin musulmi da kafirai ka san za a gaya kamar da muka karanta shi a surat safa ta bara wanda Allah ke cewa mutazul yawma ayyuhal mujrimuna lokacin da za a yi wannan din cewa su a ware su a cikin su ba mutane wuri su kafirai kenan to su kuma lokacin su kuma su kuma mu'mine za su rika cewa alhamdulillahi allazi najjana min alqawmi zalimina ka godiya ta farko kenan muna godiya ga Allah da ya tsira da mu daga cikin azzalumai sannan godiya ta biyu shine lokacin da zamu tafi kofar aljanna da sanda muka kai kofar shine zamu rika cewa alhamdulillahi allazi hadana li hadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah shine godiya ta biyu godiya ta uku kuma lokacin da muka shiga insha Allah zamu rika cewa alhamdulillahi allazi sarakana wa'adahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u min min jannati haythu nasha sannan godiya ta hudu shine lokacin da muka ketare sirati shi ma za mu rika cewa alhamdulillahi allazi azhaba anna alhazana godiya ta biyar shine lokacin da muka isa masauki din awa bayan an shiga kina an sa an sa an sa masauki Allah ya da za mu rika cewa alhamdulillahi allazi ahallana da alal maqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wala yamassuna fiha lughub sannan wurin na karshe na shidda shine inda za mu rika cewa wa akhir da'awahum alhamdulillahi rabbil alamin to shine abin da zai faru ya kana ne shi watan a godiya da za a yi ta yi ga ubangiji madaukin sarki nan da Allah yake cewa arsan arzikin nan ne mun gadan musu da ƙasa malamai suka ce to ta yaya an kai gadon nan sai an ka ce to wajen gadon nan wato annabi adamu aljanna da mata shi shi goshen dai don shi an kai ta to mu kuma ɗaya ne ne kaga mun ga shiga mun gare mun gare mu kenan ko to shine aka rufe da wannan gado din wasu sun ka ce a'a wanda dai aka rufe da wannan gado din duk wanda ka gani cikin duniya yana da gida aljanna kuma yana da shi wuta in yaya aiki na kwarai sai a yi aljanna shi kenan sai ya ba mai mutuwar da ta su kara an gane in kuma ya yi watan aikin shiga wuta kuma sai ya yi wuta sai ya ba mara nashi da sai mu gama da shi insha Allah to shi ne kaga an yi gado kenan ko yau kaga an gado nasu ne kenan su kafirai ne wanda ba su imanin ba to muna fatan Allah ya tabbatar da mu a cikin wannan Allah ya ba mu rahama shi duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na alfarman sallallahu alaihi wasallam da yake lokaci ya kuma insha Allah za mu tsaya nan sai mun sake dawowa a lokaci na gaba insha Allah muna fatan Allah mana jagora
Assalamu alaikum. Kai maka Allah barka da shan ruwa, fatan ma da ya sha ruwa lafiya. Kai maka Allah me hukuncin sanya turare da wata azumi da rana?
Okay na. A sa turare shi gwatan azumi kaga ai abu ne wanda yake ba wai abu ne mara kyau ba. A turare da irin wannan na wuta ɗin ne abba ai. An san turare na wuta ko wanda aka yi kasan shi hayaki gare shi. To wannan hayakin kaga yana shiga cikin makoshi za ka rika ji ne hakan nan. to shi da bai amma da na turare ne wannan da kwalba da fesawa ana jin kamshi wannan ai kaga bai rage majin komi ko yawa sannan kuma ko kaki kayo misali baka jin ne ga makoshin ko na kamshi ɗaya ne ka shiga cikin jikinka wannan bai da matsala insha Allah
Aka maka Allah na ji malamai na cewa wanda zai saka asuba da Allah yana saukowa kasa kasa yana cewa waye zai roƙe shi ya amsa mishi. Ba na kare mana bayani.
to subhanallah wato kamar ya shaha bayanin da muka yi a ce ko na cewa Allah madaukakin sarki ba a kebance shi da cewa yana sama da menene ko to saboda ga kaira ubangiji madaukakin sarki ba a kebance shi a ce wuri kaza yake na bisa al'arshi din domin su duk masu irin waɗannan maganganun dama akwai wasu hadisai da suka umarni da su wasu ne matsayin dalilan su ganin cewa Allah yana bisa to su ko waɗannan abubuwan wasu hadisan ma in ka bi su wasu duk na ƙarya ne wasu inganta ba wasu kuma ko na su inganta su kuma akwai maganganun malamai akai wata abin yake su kuma sai a ce tun da dai kawai lafazi ya ce kaza kawai haka nan za a cewa kamar tun da alkurani ya ce Allah na da fuska kawai fuska kenan wai tun da wajen farafika ba a yadda da abin da malamai suka bani kamar yadda muka bani a jiya din a cewa misali ubangiji madaukin sarki wai kusa ga asuba yana jidowa yana yiwa kasa kasa hiko an ka aka ce ka tabai ko to wannan wato suna magana ne sun a kawo wani hadisi ne wanda yana nan da Imam Bukhari da Muslim duk sun rubuto shi wanda a sun rubuce shi daga sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu wanda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa yanzilu rabbuna kulla laylatin ila ila sama'id dunya hatta yabqa sulusul layl al-akhir yaqulu man yad'uni fa astajibu lahu wai Allah barakin sarki yana saukowa a can watan karshen kowane dare irin lokacin da dare ya raba uku to kashi na karshe na uku din to wai Allah ya ka saukowa ko da ina dada ila da bisa da shi suka nufi ko to shine sai ya sauko sai yana cewa ina wanda zai roke ni zan biya mai da bukata ta kuma hadisi ne da cikin sayyid bukhari da sayyid muslim yana gaskiya ne kwarai ya inganta to amma ba inganta tashi misali ba in ya inganta misali ya kaga dole a san menene to abinda su malamai waɗanda an masana sun da sun ka tabbatar da haka nan wanda daga ciki akwai an san daga cikin malamai masana sunna akwai wani babban malami na zuwa kisma al-hafiz ibnu hajar al-asqalani yana da sharhi sahih al-bukhari din nan tunda ai shi dalilin su malamai ko sun kai sharhin waɗannan littafan duk wani littafi na hadisi malamai sun yi sharhi ne ba misali yanzu sai bukhari misali sharhi ne kala kala wani sharhin juz'i goma sha wani haka gashi nan wani hamar 20 akwai kala kala daban-daban kaga don me su malamai sun kaka na to ai sun yi wannan ne ko can don ɗaya a yin amfani da abin don su hitar da ma'anonin da hadisa abin suka nuhi din ba kan yanzu kawai shi ne ka ce a Allah jiwa ya kai ba shi kina bisa da shi ba to abu daga ciki abin da shi ibnu hajar ya kawo yayi magana cewa ai wasu malamai shi wannan hadisi din da aka cewa yanzu din sai suka ce yace ai wasu malamai sun fassara shi sun ce sai ana ce mashi yunziru wannan yadin marmakin wasali sama ruhun akai mata yunziru rabbuna sai sun ce shi maf'ulin nashi din an shafe shi ne kuma malaman bayani na harkar balaga sun sa ana wannan din kutan don haka sai suka ce shafe shi na ga haka ga ma'anar shi yunziru rabbuna malakan ubangiji yana saukar da wani mala'ika ne wani mala'ika ne aka saukarwa ba wai Allah ne ka saukowa da ya jiɗo ba a wani mala'ika ne shi Allah ne ka sauko ya ka saukowa shi ka yin shi naɗin yana cewa ubangiji maɗauki sarki yana cewa wane ne wanda ka so ka roƙo na in amsa ba shi ɗin kaga ai da ai wannan ai magana ta kare ko waɗanda su ne masana sunna fa wanda inda sunna zaka fahimta dole sai ka bi ta hannun sallan su ne suka ce ana an samu haka din sannan abu na gaba kuma sai malamin suka ce to kuma bayan wannan ma shi kai ne kuma hadisin an samu kuma wasu hadisan da suka fassara shi ai kuma don hadisi kamar da aka san alqur'ani wata aya tana fassara wata aya haka nan shi ma hadisin wani hadisin yana fassara wani hadisi din shi ma suka ce don akwai hadisan da suka fassara shi wani hadisi din daga cikin su akwai watan akwai hadisin da wata imam an-nasa'i ya ruwaita wanda yake cewa wanda lokacin da ya kawo shi da sai yake cewa wato manzon da sallama yake cewa Allah madaukakin sarki yace inna Allah azza wa jalla yumhiru hatta yardi shadrul layl al-awwal Allah madaukakin sarki yana yin jinkiri har zuwa lokacin da wani yanki na farko na dare zai wuce thumma ya'muru munadiyan yunadi sannan sai Allah ya umarci wani mala'ika mai kira sai ya rika kira yana shi la suka ce shi ne ka fassara tunan ba Allah ya karfi da sauko a mala'ikan ne da Allah yake saukowa din shi ne ka saukowa ba Allah maɗaukai sarki ba shi ne wanda yake wannan mala'ikan zai zo yunadi munadin wato ya amur munadin yunadi zai umarci wani mala'ika mai shela ya zo yana shela ya kula yana cewa halmin da'in fa yustajaba lahu shin akwai wani mai roƙo mai addu'a a karɓa mashi shi mala'ikan ka ce haka nan ba Allah ne ka ji yana cewa haka nan ba sannan halmin mustaghfir yughfar lahu akwai mai neman gafara a gafarta mashi halmin sa'ilin fayo da akwai wani mai roƙo wanda a bashi abin da yake roƙo din to kaga shi ne sokaci wanga hadisi ne Muhammad Sani ya fassara wancan din saboda haka hadisi yana fassara dan uwaye wancan ya faɗi shi a dunkule wannan kuma ya fassara sun ka ce bayan shi kuma akwai kuma har yanzu wani nabi shi ma ya ƙara fassara shi da irin wannan fassara daidai wanda suka ce shi ne al-Imam Ahmad ya roƙe shi sannan da Imam Bazzaru da Imam Tabarani sun roƙe shi din wanda shi kuma daga sayyidina Uthman ibn Abi al-Asim al-Thaqafi radiyallahu anhu abinda yake cewa manzo Allah sallama yake cewa tubtahu abwabus sama'i nisfal layl in rabin dare yayi ana bude kohohin sama ne dan an ka bude wadannan kohohi na sama fa yunadi munadin sai wani mai kira ya kira mala'ika kenan sai ya rika yin shela yana cewa hal min da'in fa yustajaba lahu akwai wani mai addu'a a karba mashi sannan hal min sa'ilin fa yuda akwai wani mai roko a bashi hal min makrubin fa yufarraju anhu akwai wani wanda a cikin wata damuwa ko da bakin ciki a yaye mashi zai rika duk wannan din za ka yace kai fala ya baqa muslimun ya da'u bi da'awatin illa sajaba Allahu azza wa jalla lahu duk wani mai addu'a ne yayin addu'a wannan lokacin Allah zai karba mashi wannan hadisi ko duk bayan su akwai al-Imam al-Haythami a cikin Majmu'uz Zawaid sai shi kenan wanda ya kawo shi yace kuma rawahu Tabarani wa rijaluhu rijalus sahih yace mazan kuma rijalus sahih to kaga nan ne a takeice yanzu kaga inda mutum da ya so da ya kaga da su masana hadisin wani su ne suka ce ga hadisin da ya fassara wa ganin yanzu ran Allah ya sai dukkan waɗanda su waɗancan manyan malama magabatan kai kuma yanzu da muke zamani guda wai kai zaka ci mangawa da kabi kai na ka zan yarda da shi ya amma na waɗancan da an rubuci ga tafiya a bashi ai kaga an zo da wata sabon bid'a kuma ko kaga yan magana yake da bid'a sai to wata sabuwa ta shigo kenan saboda haka kaga kenan wannan kenan sannan ko duk bayan wannan mai yanzu misali kaga nan da ake tabbatar da cewa munadi yunadi ko kaga dai san bai yiwa a ce Allah madaukin sarki ne manzo Allah yake cewa wani mai kira zai yi kira don bai yiwa ya kawo shi da wannan mala'ika ne shi ne zai zo wannan kira din yana yi wannan shira din na cewa ina wani wanda yake mai kaza mai kaza din to shi ne wanda ake magana wannan wannan so faɗin ba Allah ne yake nufin ya jido ba yanzu da ba in ba mutum haka haka ganin din su wanda suka ce wai Allah ne ka jido wai ka san cewa suka yi bisa da shi ko zanne dangargar haka yake can subhanallah to amma wai yana jido can da asuba din don Allah jama'a ita asuba ta duniya gaba ɗaya lokaci guda aka yi asuba ta duniya ba lokaci guda ba munan sanda za mu yi asuba wasu tasu ta wuce wasu kuma tasu ba ta wuce ba to yanzu na misali mun kadi ba a sanda za mu yi asuba nan ya yanzu muna gamawa wasu canza sun yi wata sabon asuba din kaga kenan da ya kare da munan da kina da rayi sai ya can wani wuri ko inda wani can wani gari ko su ma wancan garin suna gama tasu asuba shi ma wani garin na can su ma sanar ta hanzar da su ma ina ma zama a rashin yake gina to kaga magana da rashin ma bata soke na ko to ai kaga ba magana kenan tunda dai misali asuba ba lokaci guda aka yi tabbatar da duniya gaba ɗaya ba ko yau cikin wata asuba ake ko wani lokaci wasu suna cikin asuba ne kaga ko shi Allah yana nake ya ji ko kenan kaga yanzu ma magana yana bisa rashin ma ba aiki kenan ba ya san ma kenan kaga sun ma roro shi magana su tsaya sun kai shi a rashin ko subhanahu wataala to shi ubangiji ubangiji zarki ne ba a ba a zuwa a takaice ubangiji akan ganin shi yasa kaga su wasu malama abin da suke cewa da ake cewa dinnan ubangijin nan kuma iya wato wannan yanzu rabbu na dinnan suka ce ma'ana yuqarribu rahmatahu ubangiji yana kusantar da rahama ta aka nufi yanzu ai ka gani yanzu sai ka tashi ka roki Allah da ka roki Allah shikenan sai Allah ya biya ma wannan bukatar taka ai kaga da ya biya ma da wannan bukata ai rahama ce gari ka wannan biyan bukata din rahama ce ga mutum babba biyan wannan bukata din sannan kuma ka zo a bayan rahama ne gare ka a ce an gafarta mutum shi ma kaga rahama ne duk dai abubuwan da kaga su ne matsayin wannan rahama din da ake nufin wancan wannan rahama ce take sauka wanda karshe kuma wanda daga cikin waɗanda malamai suke cewa wannan rahama ake nufi akwai a imam maliku ciki radiyallahu anhu wanda ya ce shine wanda ya sura daga cikin wanda suka yi tawilin cewa rahamar Allah ake nufi take sauka din wanda kamar yadda akwai al-hadis ibn abdul bardi wanda shi ya kawo nan a cikin at-tamhid da kuma al-hafiz zahabi a cikin sirru alamin nubala na shi ya kawo nan sannan magana ta ta karshe shine malamai suna cewa kai shi dai irin wannan magana din ko da an ruwaito irin wannan hadisin muqaddara a ce haka ne ba ba wani hadisi da ya fassara din sai sun kace qira'atu hatta kawai an ruha da kawai shi kenan kawai in kanta ba a fassarawa shi kenan kawai a wuce shi kenan kaga bangare guda biyu kenan tawili ko kuma tafawili shi ne rike cewa dama ba na uku ko dai a yi tawili kamar irin wanda wanda canjin sun kai ko a yi tafawidi kawai a miƙa albanin ga Allah kawai shi kenan ba magana wai ka zo kana gura mutane Allah ga wani kaza kaza yana shi ba a shi kenan ka kaza ka wuce wannan shi yasa al-Imam Tirmidhi ya rawace shi daga Sayyidina Malik ibn Anas da Sufyan ibn Uyayna da kuma Ibn al-Mubarak duka sun tafi akan haka ne cewa amir ruhadil amir ruhadil ahadith bila kayfin kawai a wuce ga wadannan hadisai ba sai an zo an ce ga kaza kaza an ta wasu manzanu wurin bare wannan dai daga cikin misali wannan dai duk waɗanda matsalolin suna nan da yawa kuma karatun su fadi gare shi da yawa kai da gaske wannan kowane hadisi daga sun kawo dalilin su ne aka bi su karatu ne mai yawa mana fatan Allah ya sa mu dace Allah ya mana jagora cikin duka lamuran mu ya biya bukatun alkhairi dukkan jama'a da suka halarci wannan wuri muna roƙon Allah ya biya mu kowa cikin alkhairi dukkan jama'a da suka kawo sarki suna neman addu'o'i akan bukatun su daban-daban Allah ya sa bukatun kowa Allah ya biya musu da namu baki daya don alfaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran dukkanin a ibadun da muke gudanar mana roƙon Allah ya karɓa mana ya ba mu dukkan alkhairin da a cikin wannan wata don alfaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج والحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله